الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب ونباب كما في الحبلى إذا رأت الدم mace mai ciki in ta ga jini jinin menene haila ce ko kuwa a'a nifas ko kuwa is'a haila ce ko kuwa a'a istihada ce abin da yake magana akai kenan mace mai ciki ko an san malamai sun ƙari juna ilimi malikiya dai suna ganin mace mai ciki za ta iya yin jini haila to su malamai kuma suna ganin a'a to shine malam ya kawo bayanai da ya sassaka ya kawo anan ko قال أخبرنا خالد ابن مخلد قال حدثنا مالك بن أنس قال سألت الزهرية عن الحامل ترى الدم imamu darul hijira da kansa ya ce na tambayi malami na imamu zuhuri dangane da mace mai ciki in ta ga jini kala ta da'us salata wai mai kenan? to mai kenan? eh? قال وقد اختلف أهل العلم في هذا فقالت طائفة الحامل تحيض فإذا رأت الدم فلتدع الصلاة روى المصنف عن بكر بن عبد الله المزني وسليمان بن حرب قولهما امرأتي تحيض وهي حبلى وبه قال مالك بن أنس ومحمد بن إدريس الشافعي رحمه الله والليث بن سعد وعبد الرحمن بن مهدي وإسحاق بن راهوية وهو قول قتادة ابن دعامة السدوسي أيضا وأبي جعفر الطبري وقالت طائفة من أهل العلم الحامل لا تدع الصلاة بحال مفهوم وهو قول عطاء ابن أبي رباح وسعيد بن المسيب والحسن البصري وحماد بن أبي سليمان والحكم بن أتيبة وجابر بن زيد أبي الشعثاء والأوزاعي ومحمد بن المنكدر وإكرمة مولى ابن عباس وعامر الشعبي ومكهول الشامي والزهري في إهدار في إهدى الروايتين أنه أم فهمت؟ وسفيان الثوري وأبي ثور وأبي عبيد القاسم بن سلام وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل ويعقوب الأنصاري وحكي عن عبيد الله بن الحسن وسليمان بن يسار ولعائشة في الحامل قولان ولعائشة في الحامل قولان قول حيض وقول ليس بحيض إيه. to kowa kuma kaga ya fada shi ma yana da abubuwan da yake kaga manya-manyan malamai da aka kawo su ai mai turakun ilimi kenan a shar'ance eh in ka tsallaka wayannan to shi kuma sahabbai an fahimta to waɗanda suka ce ba haila ba ne in kasamat hazihi ta'ifa ila qismaini waɗanda suka ce ba haila ba ne sai su ma suka kari juna ilimi fa qismun awjaba ala al-hamil allati taraddama al-irtisal wa qismun amaraha bil wudu'i faqat waɗanda suka ce ba haila ba ne suka ce sai ta yi wanka ta yi sallah waɗanda suka ce a sallar da za ta yi ba sai ta yi wanka ba tunda ba ba haila ba ce وممن قال بالاغتسال وأمرها به سعيد بن المسيب وعطاء ابن أبي رباح في إحدى الروايتين عنه وسليمان بن يسار وعائشة والزهري وكان الحسن البصري وحماد بن أبي سليمان يقولان هي بمنزلة المستحاضة أخرجه المصنف وممن أمر بالوضوء فقط عطاء بن أبي رباح في الرواية الثانية عنه وابن المنكدر وعامر الشعبي وسفيان الثوري وإبراهيم النخعي abubuwan da aka faɗa kenan haka haka suke dama in ana cikin littafin ana karanta fikihu duk sa'an da aka shigo danga abin da ya danganci mace to an shigo cikin rigingimu kenan da rikici kowace matsala ta ta sai an tantance an kwankwance kuma kowace matsala ta ta tana da wannan ya ce wannan ya ce wannan ya ce wannan ya ce an fahimta jiya mun kuma kuka ce in mace tana da ciki za a yi aurenta ko ba za a yi aurenta ba malaman mazhabai imamu abu hanifa imamu malik imamu shafi'i imamu ahmad bin hamalin shaibani ai su ne fitattun mazhaban da aka sani a duniya ko to sai suka kari juna ilimi gida biyu imamu malik da imamu ahmad bin hanbalin suka ce ba za a ɗaura aure ba sai ta haihu imamu shafi da imamu abu hanifa suka ce za a ɗaura mata auren zai iya aurenta a ɗaura aure kuma aure ya yi to daga nan su ma sai suka kari juna ilimi to in ya aure ta zai iya saduwa da ita ko sai ya jira sai ta haihu imam abu hanifa ya ce zai jira sai ta haihu imam shafi ya ce zai iya aure zai iya saduwa da ita eh ko abu hanifa ne ya ce zai iya saduwa da ita ko imam shafi saboda me saboda tun da ya riga ya daura ya aure ta ta zama matarsa al haramu la yuharrimu al halal abinda al haram la yuharrimu al halal alaysa kadhalik sai ce zai iya saduwa da ita wannan ya ce a'a duk da cewa an daura aure sai ya jira har sai ta haihu dama imam malik da imam ahmad ibn hanbal su suka ce ba ma ba za a daura aure ba an fahimta قال أخبرنا عبيد الله ابن موسى عن عثمان ابن الأسود قال سألت مجاهدا عن امرأتي ra'at daman wa ana araha hamilan ce na tambayi mujahid dangane da matata ni naga tana da ciki kuma tace ta ga jini ce na tambayi na je na tambayi malami na qala zalika gaga ghidul arham kenan wa ma taghidul arham an fahimta Allah ya alamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidul arham wa ma tazdadu فما غاضت من شيء زادت مثله في الحمل in mahaifan ya tawaye wani abu ya ce cikin ciki za a ƙara wannan abin da aka tawaye zai zo ya bayani insha Allah قال أخبرنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم الأحول عن إكرمة في هذه الآية الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تزيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار جلت قدرته قال ذلك الحيض على الحب على الحبل yace haila da mace za ta gani tana da ciki la tahidu yawman fi habliha illa zadatu tahiran fi fi habliha wai duk za a yi da ta karu to za ta gan shi kuma lokacin tsarkinta قال أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد قال أمر لا يختلف فيه عندنا عن عائشة yace wannan al'amarin babu sabani a cikinsa a wajenmu daga nana Aisha al-mar'atul hubla إذا رأت الدم أنها لا تصلي حتى تطهر هذا ما أنت تنا رواية بيكو أي رواية كنا قال أخبرنا أبو النعماني قال حدثنا ابن يزيد قال حدثنا عاصم عن عكرمة في قوله تعالى وما تغيض الأرحام قال هو الحيض على الحبل يتي متنا تيكي تيهيلا wa ma tazdadu qala falaha bi kulli yawmin hadat fi hamliha يوم تزداد في طهرها حتى تستكمل تسعة أشهر طاهرة يفتو في لي قال أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانا عن أبي بشر عن مجاهد في قوله تعالى وما تغيض الأرحام قال إذا حاضت المرأة وهي حامل يا أخي yakunu zalika nuqsanan fil waladi mace tana haila ta yi jini wai wannan yana yana rage yana rage wani abu a cikin dan da ta za ta haifa fa idza zadat ala tis ala tis'at ashhurin kana tamaman lima nakasa min waladiha in cikin ya wuce wata tara aka ce daidai ne ba ƙari ba ne saboda wancan da ya ragu din قال أخبرنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني بكر أو بكر عن عن بكر بن عبد الله المزني أنه قال امرأتي تحيض وهي حبلى إيش ما تاتنا هيلا كما تنا قال أبو محمد سمعت سليمان بن حرب يقول imra'ati tahidu wa hiya hubla tana da ciki sai ta ga jini to shi sai ba da hukuncin haila ne haila ce to ya za a yi da shi قال أخبرنا حجاج قال حدثنا حماد عن يحيى بن سعيد عن عائشة أنها قالت أقربوا لك أنا عائشة الله كرمت دايتتي إذا رأت الحبلى الدم فلتمسك عن الصلاة fa'innahu haidun mai ciki ta ga jini to ta dai dakatar da sallah ai haila take kaulun wahid kenan an ce tana da kaula ne ko قال أخبرنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك أنه بلغه عن عائشة مثل ذلك قال أخبرنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا ابن إدريس عن ليث عن الشعبي في الحامل ترى الدم إن كان الدم عبيتا اغتسلت وصلت ميتيكي تغجيني انجنين جاني سيتي وانكا تيصلت وإن كانت ترية توضعت وصلت إن كموني دتيني أبني كمان دتي تجيتي أنا لا تيصلت أكا وانا ميكينا ما حيلا بتشيو قال أخبرنا أبو المغيرة عن الأوزاعي مثله قال أخبرنا عبد الله بن محمد يا أخي إيه؟ آه كي زمانك كي زمانك كي زمانك قال حدثنا عباد بن العوام عن هشام عن الحسن قال إن كانت ترية كما كانت ترية قبل ذلك في أقرائها تركت الصلاة شكوان ما لم يأبن ديكي غني كينا وجنسو هايلا كينا وإن كان إنما هو في اليوم واليومين لم تدع الصلاة أما أن جدين يسوكو يو غوبي إكوانا إكوانا بيو يتفي بذات بيدين الصلاة قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا خالد ابن الحارث وعبدة بن سليمان عن سعيد عن مطر عن عطاء عن عائشة في الحامل ترى الدم قال لا يمنعها ذلك من صلاة أي أنقالكو لها روايتان كنا الرواية الأولى حيض الرواية الثانية ليس بحيض قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنباء قال أنبأنا همام عن مطر عن أط... قال أنبأنا كو إيه حدثنا حد... آه آه آه. حدثنا همام قال حدثنا همام عن مطر عن عطاء عن عائشة في الحامل ترى الدم قالت تغتسل وتصلي أكان هكا منين كيران ها قال قال يزيد لا تغتسل وانا ما يتي بس تاي وانكا بس تاي تاي الوان تاي صلى قال عبد الله أقول بقول يزيد قال أخبرنا محمد ابن عيسى قال حدثنا يزيد ابن زريع عن يونس عن الحسن في الحامل ترى الدم قال هي بمنزلة المستحاضة غير أنها لا تدع الصلاة mace mai cikin ta gaji ne aka ce ai istihaza ne ba za ta daina sallah ba qala akhbarana muhammad ibn isa qala hadathana abu awana an mughira an ibrahim fi al-hamil taraddama qala taghsilu anha ad-dama wa tatawadda wa tawadda wa tusalli to wanke jinin da ya alwala ta yi sallah akan haka haila ce ko istihaza قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حجاج عن عطاء أخبرنا نكو حدثنا حدثنا تو أنا سام صاباني أتشيني عطاء وعن الحكم قال عطاء الحكم كده إذا رأت الحامل الدم توضعت وصلت ana ji saboda a san cewa waɗannan matsalolin duka ijtihadat ne na malamai don da akwai abin da manzon Allah ya faɗa ba wanda isa ce shi ma ga abin da yake gani kowa ne ne kuwa eh qala akhbarana muhammad ibn yusuf qala haddathana sufyan an jami'in huwa ibn abi rashid an ata'in fil hamil taraddama qala tawadda wa tusalli ay tatawadda wa tusalli قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا عن يونس عن الحسن قال هي بمنزلة المستحاضة قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي عن جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال لا يكون حيد على حمل وهي لا بها زوام من شكل قال أخبرنا سعيد بن عامر عن هشام عن الحسن في الحامل تردم قال هي بمنزلة المستحاضة قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا أبو أوانا عن مغيرة عن إبراهيم إذا رأت الحامل الدم لم تدع الصلاة قال أخبرنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن الحجاج عن عطاء وعن الحكم بن عتيبة أنهما قالا في الحبلى والتي قعدت عن المحيض إذا رأت الدم توضعتا وصلتا ولا تغتسلان mace mai ciki da wacce ta girma ta daina haila sai kuma ta gaji ni daga ce a wannan ba wani abu da ta je ta yi alwala ta yi sallanta qala akhbarana hajjajun عن حماد عن مطر عن عطاء قال تغتسلان وتصليان ويسكا تي با سي تاي وانكا با الولا ذات ويسكا تي ذات وانكا تي تاي الولا تي صلت قال اخبرنا زيد بن قال اخبرنا زيد بن يحيى الدمشقي عن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عطاء بن ابي رباح عن عائشه قالت إن الحبلى لا تحيض عن عائشة قالت إن الحبلى بالتوكيد لا تحيض فإذا رأت الدم فلتغتسل ولتصلي ما غنى تكاركو abin da malamai suka ce kenan waɗannan matsaloli duka ijtihadat ne na malamai shi sa wannan zai bada fatawa wannan zai bada fatawa an gana na Aisha matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin matsala ɗaya tana da mazhabi biyu ra'ayi biyu nan ta ce kaza nan aka ce kaza to shi yasa duk waɗannan matsaloli ne in ka ɗauki ɗaya kana yi kada ka ce ma wanda ya ɗauki wani ɗayan shi kaza kaza kaza ne an fahimta babul mar'ati taraddama wa hiya tatluqu eh hadisai nawa menene akhbarana ya ibn hassan eh shine awal shine babin babi ne mai zaman kansa mace tana cikin nakuda kuma sai ta ga jini menene wannan istihaza ne ko haida ko ko a a jinin nakudan ne daga yaushe jinin nakuda menene ma jinin nifasi jinin biki me tarifin shi jinin da mace za ta gani yaushe bayan haihuwa ko kafin haihuwa da wani lokaci kaɗan wannan eh eh za ka ce bayan haihuwa to duk abin da ta gani kafin haihuwar ba nifasi ba ne kenan ko haila ko istihada amma mana wayanda suka tafi kan bayan kafin haihuwa kaɗan da bayan haihuwa to abin da ya zo kafin ta haihu da kwana ɗaya ko kwana biyu za a iya bashi cewa nifasin ne ya fara an fahimta قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا محمد بن فضيل عن الحسن ابن الحكم عن الحكم عن إبراهيم في المرأة إذا رأت الدم وهي تمخض وكتنتنا تشكين ناقضة قال هو حيض تترك الصلاة ناقضة قال أنا وأكي eh ba iyaka ina mana ba iyaka mace ta zauna tana nakuda ba iyaka قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس عن الحسن في المرأة الحامل إذا ضربها الطلق ورأت الدم على الولد فلتمسك عن الصلاة yana cikin nakura sai kuma ta ga jini ya ce faltumsiku an salati hukunci mai ke ne bayar haila ke ne ko da yake ba sai lalle haila ba ko da fasi ne ba za a yi sallah ba ai qala abdullahi tusalli ma lam tada wanda yace za ta yi sallah matukan ba haihuwa ta yi ba duk jidin da yazo ba zai hana ta sallah ba قال أخبرنا محمد ابن عبد الله الرقاشي قال حدثنا وهيب قال حدثني يونس عن الحسن قال إذا رأت الدم عند الطلق يوما أو يومين فهو من النفاس tana nakuda da kwana ɗaya ko biyu jinin da ta gani ya ce yana cikin nifasi jinin nifasi ne ka wannan kafin ɗaya fito ke ko bayan ɗaya fito eh kafin ɗaya fito ke ya ce yauman au yaumai ne to a wajen shi tarifin nifas damun nifas ma ya kharuju min daga mace tana nakuda kwana ɗaya ko biyu kafin haihuwa ko bayan haihuwa ke an fahimta قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن ابن جريج عن عطاء في الحامل ترى الدم وهي تطلق قال تصنع ما تصنع المستهاضه tana cikin na kudashe ta ga jini ya ce a jinin istihada ne eh bai kawo wannan hadisin ba ba ku da wannan hadisi da kila zai kawo gaba babu waqtin nufasa'i wa ma qila fihi mana in mace ta haihu yaushe ne ake cewa jinin nifasi biki ya ɗauke akwai bambanci tsakanin ta haifi ɗa namiji ko ɗaya mace don bincike su ya cika ce in ta haifi ɗa namiji in ta yi kwana talatin mana nifasin ya ɗauke in ɗaya mace ce sai kwana arba'in kai kana aikinka kana neman kuda abinci kai kana karatu ne ba dole ta baka mamaki ba a'a kai ina ruwanka da hayaniya ta tashi ba sallamawa kake ga tafiyar ka ba sai an ce ta haihu ba kana sane da abubuwan da ke gudana su ne suke binciken komai inda ta gagare su sai su nemi mata su tambaye su ya yake faruwa ne babu waqtin nufasa'i wa ma qila fihi lokacin jinin biki da abin da aka faɗa game da wannan matsalar قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو سفيان عن معمر عن قتادة في النفساء قطهر امرأة من نسائها تو ماشي سيت هايو أنا سن أسن يوشني زابا وانا جنين هكونشين جنين هايلا يكاري جنين قال sace sai a duba kanninta ko yayyanta mata ko gwagwanninta ko ya menene dinta abinda suke yi shi a ɗauki wannan hukunci a yi mata an ji matsala ta ɗai kenan ko قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال حدثنا يونس عن الحسن في النفساء تمسك عن الصلاة أربعين يوما wannan ce mace za ta zauna kwana arba'in ba ta salla fa in ra'ati tuhura fa zaka wa in lam tatuhur amsakat an salati ayyaman hamsin aw sitta kwana arba'in ta tsarkaka shi kenan in kuma jini ya ci gaba ta kara kwana biyar ya zama kwana arba'in da biyar kenan ko arba'in da shida fa in taurat fa zaka wa illa amsaka an salati ma bainaha wa bainal khamsina in bai jinin bai yanki ba bai tsaya ba ta ci gaba da da jira har kwana hamsin fa in taurat fa zaka wa illa fa hiya mustahadatu a wajen shi jinin biki kwana nawa kenan hamsin قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن يونس ابن عبيد عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص أنه كان لا يقرب النفساء أربعين يوما shi kuma in matarsa ta haihu ko cikin matar ba zai kusance ta ba sai ta samu kwana arba'in tukun ya kusance ta ya ba da hukuncin eh قال وقال الحسن النفساء خمسة, وأر خمسة وأربعين إلى الخمسين فما زاد فهي مستحاضة قال أربعين دبير زوا خمسين abin da ya sama da hamsin istihada kenan har yanzu ba kai wajen malaman da suka kai sittin ba kenan kwana arba'in talatin na faɗa za zo mu karanta kwana arba'in kwana talatin kwana arba'in kwana hamsin da biyar bai kai sittin ba tukunna ko hamsin arba'in da biyar zuwa hamsin قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبر أنبأنا إسماعيل ابن مسلم عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال وقت النفساء أربعين يوما فإن طهرت وإلا فلا تجاوزه حتى تصليها kwana arba'in ne in jinin ya ɗauke shi kenan in ma bai ɗauke ba ta je ta yi wanka ta yi sallah قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن أشعث عن عطاء قال إن كان للنفساء عادة وإلا جلست أربعين ليلة wacce ta tahi tana da al'adarta da ta sani shi kenan da lokacin ya cika sai ta yi amma in ba ta da al'ada to sai ta zauna tana jira har kwana arba'in an fahimta? قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال النفاس حيض معنى النفاس باجنين تتابن ينا هنا صلى قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا أبو عوانا عن أبي بشر عن يوسف ابن ماهك عن ابن عباس قال تنتظر النفساء أربعين يوما أو نحوها أبلاد عباس مجند تهيه ذات جراكوانا أربعين أو نحوها كو كم كم كم كوانا أربعين إيه. to kamar nawa kenan tai au nahwaha in muka ce nahawa kasa da arba'in kenan me ya hana ya ɗauki sama da arba'in arba'in da biyu da biyar eh eh ko sama da arba'in mhm قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل البصري عن مس وهي أزدية أم مست الأزدية وتماتاكين عن أم سلمة قالت كانت النفساء تجلس على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما أو أربعين ليلة وكانت إهدانا تتلي الورس على وجهها من الكلف الورس nabtun wani tsiro ne mai kaman yalo yalo haka kaman hoda shi suke dauka suna suna mai da shi suna yin hoda a fuskansu min alkalaf saboda suna son haka قال أخبرنا سعيد بن عامر عن هشام عن جلد عن معاوية ابن قرى أن امرأة لعائذ بن عمرو نفست هاي بن عمرو ما تستهيه فجاءت بعد ما مضت عشرون ليلة bayan kwana ashirin da haihuwa sai ta zo fa dakhalat fi lihafihi ta zo ta kwanta ta shiga cikin mayafinsa fa qala man hadhihi yace wace ce wannan qalat ana fulanatu inni qad tahurtu yace ni ce matanka wace na kuma tsarkaka farakadha bi rijlihi wa qala sai shure ta da kafa sai ce la tugrini an dini hatta tamdiya arba'una laylatan eh yayi kokari a ita ke jinin ta ce ta tsarkaka to me me yana shi kuma eh قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا أبو عوانا عن أبي بشر عن يوسف ابن ماهك عن ابن عباس قال النفساء تجلس نحوا من أربعين يوما تجلس نحوا من أربعين يوما ميكينا أه؟ تجلس نحوا من أربعين يوما talatin da takwas da biyar da takwas arba'in ko arba'in da ɗaya da biyu da biyar kowanne zai ɗauka? Kala akhbarana Amru ibn Aunin, kala haddasana Abu Awana, an Abi Bishirin, an Yusuf ibn Mahak, an ibn Abbasin kala an nufasa'u tantaziru nahwan min arba'ina yawman. قال أخبرنا موسى ابن خالد قال حدثنا معتمر عن أبيه أن الحسن قال في النفساء التي تردم تربص أربعين ليلة ثم تصلي تجرى أنا أربعين إنجن بيتو كيف ما سيتشغل تبدا الصلاة قال وقال الشعبي شهرين ثم هو بمنزلة المستهاضة عامر الشعبي يتي وتا بكوانا ستين كيلو a yin ka lura duk maganganun da aka yi mai nifasi kwana nawa take zama 60 akwai wanda suka ce kwana 60 kwana 50 kwana 40 ai dai kun ji duk manyan malamai duk inda za a je a dawo wanyan su ne manyan malaman fatawa ke su ne manyan malaman fatawa shi sa in kana neman matsaloli sai don ka karanta bukhari muslim tirmizi nisa'i abu dawuda ibn maja wannan manya manyan a'a akwai su suna rawaituwa ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda manzon Allah ya faɗa ba haka bane ba to akwai mas'aloli faru daga baya bayan manzon Allah da sahabbai suka faru to ina zaka same su to shine sai ka je fatawan sahabbai ko ka je fatawan tabi'ai fatawan tabi'in fatawan a'immatul arba ko a'immat malaman fa ba guda hudu bane fa sun kai arba'in mazhaban suna da yawa kowane ɗaya bai gaza kowane ɗaya ba fa abin da yasa wayannan guda hudu su ne suka yadu a duniya su suka yadu a duniya mazhabin malikiya daga maghrib shikenan ya shigo muna ya sauko muna mali hannan baki daya amma mazhabin ahnaf mazhabin ahnaf yafi kowa yawa don su ne pakistan india bulhustan duk waɗannan kasashen da suke da yawa ɗin nan mazhabinsu shine ahnaf mazhabin hanabila kuma akwai kaɗan iraq akwai kaɗan baitul maqdis al-maqdisi ibn gudama sa'an nan suka zo su ne yanzu suka fi yaduwa a kasar saudiya mazhabin shafi'iyya akwai su indonesia akwai su masar akwai su ko'ina duk mazhaban yadda aka yi shine kowane malami in ya samu almajirin da ya ɗauki mazhabin shi je yaɗa to shine sai mazhabin ya yaɗu amma ba ka ba akwai mazhabin sufiyan sauri ishaq bin rahawai ai bai gaza imamu ahmad bin hanbal ba abokinsa bane ba an tuna masalan alwala ana tuna da masalan alwala saboda su nuna ma mutane a mu addinin muke son ka iya ba ruwanmu ka yabe mu ko ka ce mu malamai ne a ba ruwanmu suna tafiya sai suka ga wani dattijo yana alwala bai iya alwala ba kuma ya haife su shi suka tsaya suka tattauna tsakanin su ma tukunna wannan in muka ce mishi bai iya alwala ba ba za mu kare lafiya da shi ba zai ce ina alwala tun ba haife ku ba to kuma in muka tafi muka bar shi za mu ɗauki alhaki mun ga yana kuskure ba mu gyara mishi ba to yaya za mu yi sai da suka gyara kansu suka shirya da kansu suka samu daidaito me za su yi tukun suka fuskance shi ba amma da kaga dattijo so yana ka tashi cikin masa ai ba haka ake sallah ba ai ba haka to kai kuma daga ina ka fito ba wannan nasiha ba haushe ne yake ce in ka tashi ka fallasa mutum ya ce ina maka ina nasiha fa nake mishi shine a nasiha in ubanka da ya haife ka ne zaka tashi ka fallasa shi haka ba zaka tashi ka fallasa shi ba ko shi wannan da ba mahaifinka ba ba ubanka bane ba dan nan tsoho da kare na da shi in wani abu kake nema wajensa ka fitinu da ya a unguwarsu aka ce shi ke fada aji ya zaka yi sai ka tashi kai tsaye ka je bai saba ko? a to ka gani ko da ya shafi abin da ranka ke so ka san yadda ake bullo shi amma ka tashi cikin mutane ka ce ai ba haka ake sallah ba ba ma gyara kai ba suka ce wannan mutum bai muka ce mishi bai yi alwala ba zai ce yana alwala tun ba haife mu ba muka kyale shi kuma mun yi laifi to ya za a yi sai suka shirya sai suka suka ce dattijo wannan dan uwana ne muna tafiya mu muka yi sabani na ce na fi shi iya alwala ya ce ya fi ni iya alwala to kai kuma dattijo ne shi ne muka baka hukunci za mu zo mu yi alwala zan yi yayi duk wanda ka ce ya iya fi iyawa shi ne hukuncin da za a ɗauka ke sai dattijo ya game an girmama shi kaga daga nan an jawo hankali shi kenan ya ce to koye na gani aka ce imamu ahmad bin hanbali ai matuka kenan a cikin sunna aka ce ishaq bin rahoya ai matuka kenan a cikin sunna wannan yayi alwala ba kaman yadda ya karanta a cikin lahlari ba fa wanda yayi alwala ba kaman yadda ya karanta a cikin ashwa'a kaman yadda ya ga manzo Allah na yi Allah sai yana kallon su ba abin da yace sai da suka gama suna jiran a yi hukunci sai ce dukkan ku kun fi ni iya alwala sai ce dukkan ku kofi ne iya alwala in aka bi gaskiya gaskiya za ta tabbata amma aka bi son zuciya da duniya za a ta wahala ana ana karo ana wahala ana wahal da juna an fahimta قال أخبرنا عمرو بن عون أليس كذلك ها مروان بن محمد طيب قال أخبرنا مروان بن محمد قال حدثنا محمد محمد بن شعيب قال حدثنا إبراهيم ابن سليمان الأقفص قال سمعت العلاء بن العلاء بن الحارث عن مكحول قال المرأة تنتظر من الغلام ثلاثين يوما ومن الجارية أربعين يوما يعني النفساء هذا هو المعلم يشيكمكم in ɗa ta haifa sai ta zauna kwana talatin tana jira in ya ce kwana arba'in قال مروان هو قول سعيد بن عبد العزيز قال وقال الأوزاعي هما سواء أوزاعي يتي دود أيني تاني كو يا دود أيني an gama da waɗannan matsaloli an gama da bayyana suke ko sai ce babul mar'ati ta junubu summa ta eh hadisi ne? aini na karanta su kone ba karanta babi ya ce mace mijinta ya sadu da ita me ke kanta yanzu wankan janaba kanta tashi ta yi kuma sai haila ta sauko mata ya zama nawa kenan to ya za ta yi ya za ta yi قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن مغيرة عن إبراهيم في المرأة تجنب ثم تحيض قال تغتسل yace sai ta yi wankan janaba ba za ta jira sai hailan ta dauke ba in hailan ta dauke sai ta yi wanka aka ce to me amfanin wankan janaban da ta yi hailan ba ta fi nauyi ba to amma ya baka da iko ka ce mishi dan me ya fada abin da ya fahimta kenan abin da yake gani kenan an fahimta eh suka ce wa zalika ala wajhi al-istihbab mustahabbi ne ana so ne to in ta yi tsarkiya za ta yi ga janaba jikinta ga haila kuma ta sauko sun zama nawa kenan to in ta yi tsarkaka ya za ta yi eh me za ku ji قال أخبرنا محمد ابن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن الحسن مثله قال أخبرنا محمد ابن يوسف قال حدثنا سفيان عن العلاء ابن المسيب عن عطاء قال الحيض أكبر أي حيلا تافي صنني ما لو كان جنبا كينا تو أكو الحيض أكبر إلى ما نوانا مغانا إيه قال أخبرنا سعيد بن عامر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم في رجل غشى امرأته فهاضت متيسة عندما تسا كافين تيوان كاسيكم تيهيلا قال تغتسل أحب إلي yace ta yi wankan janaban shi ne ya fi soyuwa gare ni ba tilas ba ne ƙala akhbarana hajjajun ƙala haddasana hammadun an hajjajin an ata'in wa anin nakha'i ƙala taghtasilu min aljanabati tayi wankan janaba to me wankan janaba zai me wankan janaba zai dauke mata amfanin me wankan janaba zai mata eh tun daga haila ta dan samu lada eh to shikenan قال حدثنا حجاج عن حماد عن عامر الأحول عن الحسن مثل ذلك قال أخبرنا المعلى ابن أسد قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد قال حدثنا الألاو ابن المسيب قال سئل عنها حماد فقال قال إبراهيم تغتسل قال حدثنا إبراهيم ابن موسى عن فضل عن محمد بن سالم عن الشعبي قال تغتسل وسيتي وانكا حيضا وانكا جنبا فلا ترجي نوين كي yeso ta saka ga sai ta tafi to akan cewa ta tasilu za ta yi wankan jaraba a lokacin da hailan ta ɗauke babu wani abu akan ta sai nauyin hailan ko janaban mana nan na ya kai eh to ai ta yi wankan janaba to ta yi wankan janaba ai eh wankan haila kadai ke kanta kenan to ai duk wanda suka ce ta yi wankan janaban suka ce menene ala wajhil istihbab ala wajhil istihbab ko kai sallar farilla ta waje ba a kanka da ka tashi ka ce kai niyyar nafila kai sallar azhar sallar ta yi eh ba haka bane ba eh ha akwai bambancin daga akwai bambanci wani gashi kai maka ce haddathana akhbarana abu ɗaya ka karanta ko biyu eh to akwai bambanci kenan man akwai bambanci kenan sai kuma me a'a kai da ka je rawaituwa malamin ka yace akhbarana sai kai ga lokaci ya ce haddathana me kenan kai mishi ya ce haddasana sai ka ce ya ce akhbarana me ka ce mishi eh ne to ka gani su kuma amana ce ilmiya yadda ka ɗauko haka za ka karantar yadda ka ɗauko haka za ka karantar باب الحائض توضع عند وقت الصلاة wannan kuma wata matsala ce ba wahala ce da ita ba dai to amma abu ne mai ba to shi ke za a iya gamawa da ita eh ai matsalolin ne ake so a fahimce su an shishigo da wannan abu kowane kaga malaman duka tsawai abin nan wannan malamai ne suke ganin ga abin da ya kamata mace ta yi tana haila ba ta sallah kenan ko to shi suka ce lokacin sallah ya kai ta yi alwala ta je ta zauna farfajiyanta ko farfajiyar masallaci tana tasbihi ba za ta yi sallah ba amma ga wani addu'i wata ibadar da za ta yi abubuwan da suke faɗa kenan ba wanda ya tilasta mata wannan mace za ta yi tasbihi ko ta yi alwala ko ba ta yi alwala ba da janaba ko da da janaba ko da nifasi ko da haila za a yi tasbihi za a yi menene za a yi menene mas'alolin da aka samu za a zo a karanta insha Allah shine mace mai haila za ta karanta alkur'ani ko za ta ɗauki alkur'ani ko ba za ta ɗauka ba ko ba za ta karanta ba shine abubuwan da malamai suka shine abubuwan da malamai suka tattauna a kai ko babul ha'idi tawadda'u inda waqti salat babin da yazo mace mai haila za ta ta tawadda'u za ta alwala lokacin sallah in ya shigo قال أخبرنا محمد ابن يوسف قال حدثنا يحيى بن أيوب قال سمعت الحكم ابن عتيبة يقول كان يعجبهم في المرأة الحائض أن تتوضأ وضوءها للصلاة ثم تسبه الله وتكبره في وقت الصلاة وينا سنة سنس قال لوكتين لوكتين صلى يشقى تبات بذات يصلى بها amma ta yi alwala ta fuskanci gabas ta zauna tana tasbihi tana addu'o'i ba dole ba ne ba fa قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن سليمان التيمي قال قلت لأبي قلابة الحائض تتوضأ عند وقت كل صلاة وتذكر الله فقال ما وجدت لهذا أصلاً mace tana haila kowane lokacin sallah ta yi alwala ta zauna ta fuskanci gabas tana tasbihi tana zikiri ya ce a ban san asalin wannan ba قال أخبرنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني خالد ابن يزيد السلفي عن أبيه عن عقبة بن عامر الجهني أنه كان يأمر المرأة الحائض عند أوان الصلاة أن توضأ وتجلس بفناء مسجدها فتذكر الله وتسبح shi shi ce mata ke ki alwala ki fuskanci zauna farfajiyanki da ke ta tasbihi aka ce ba shi da asali abu ne azanci ne suka gani za su yi amma ba wai abu ne da yake da asali ba قال حدثنا يالا قال حدثنا عبد الملك عن عطاء في المرأة الحائض أتقرأ قال لا أتي ما تنا هايلا ذات كراتو القرآن أكتي لا إلا طرف الآية سيدي جيف الآية وبذات كرت آية دكبا ولكن توضأ عند وقت كل صلاة ثم تستقبل القبلة وتسبه وتكبر وتدعو الله قال أخبرنا محمد بن يزيد قال حدثنا ضمراء قال حدثنا السيباني الشيباني الشيباني وهو يحيى بن أبي عمرو وهو يحيى بن أبي عمرو من أهل الرملة حدثنا مكحول قال تؤمر الحائض أن تتوضأ عند مواقيت الصلاة وتستقبل القبلة وتذكر الله amma aka ce ai wannan abu ne da ba shi da asali ba dole ba ne ma'ana mace mai haila ba shi ta yi alwala ba ba shi ta fuskanci kibla ba duk halin da take ciki tana istighfari suna da nauyin mai suna jin kunyan me nauyin me ba ta da ilimi ne ba karantar da ita ba ne ba karantar da ita ba ne masu sallah mai suke yi ibada mecece ibada a ce yi kabari mustapha lafiya kalan kuwa a ce yi kabari shi ne ibada? mece ce ibada? ka yi bari na bari wanda aka ce yi ya yi mai wanda aka ce bari ya bari ya yi mai zai ta ba ibada ke nan take ya? to su yi mata dariya sai mai a kunya mai za ta ji a cikin taron hajji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da nana Aisha ta samu haira mai an boye ne ba ga shara karanta hajji yanzu ba mutum nan suka karanta da yawa ana karantar da mutane ne shi su in kowa in mutum ya san abin da yake ciki ba abin da zai ke damun shi ba abin da yake damun shi waɗanda suke mata dariya din nan gani suke ai ba ta da tsarki ba za ta yi sallah ba to shi ne aka ce ba za ta yi ibada ba su ne ke da daman yin ibada to ai su ma suna yi wani lokaci din ba haka bane ba to shi ne sa ce musu mecece ibada i na yi bari na bari wa ya ce ki sallah kika yi ki me wa ya ce kar ta yi sallah to da a lokacin ta tashi ta yi sallah ta yi me اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم